ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka mai martaba sarkin gamawa alhaji adamu abdulkadir dahuwa kuma alhaji adamu abdulkadir adamu mai martaba mai daraja wanda yake rike mutane hannu biyu kuma yake jagorancin mutanensa bisa adalci mai martaba muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara maka daraja akan daraja domin duk wa'azuzzukan da muka yi ko muka yi na izala na jiha a garuruwa daban-daban babu garin da muka je a samu mai martaba ya fito wajen wa'azin da kansa kuma ya yi jawabi sai a wannan gari na gamawa saboda haka kunga dole mu jinjina wa mai martaba sarkin gamawa yanzu nan gaba in mun je wani gari wani mai martaba ya fito to ko da daɗaɗɗe ne dai ya fito ne a bayan mai martaba sarkin gamawa saboda haka mai martaba sarki Allah ya sa ka gama lafiya Allah ya sa mutanen gama wasu gama lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara tsawon kwana da albarka wa mutanen gamawa. Lalle wannan wa'azi da muke kammala shi a yanzu mun ji daɗi ba kaɗan ba, kuma mun ji bayanai yadda mutanen gamawa waɗanda suke zaune a gari da waɗanda suke zaune a waɗansu garuruwa ko jihohi daban-daban suka taimaka. shi ya sa ma wa'azin ya yi armashi kuma wa'azi aka yi shi cikin annashuwa wa'azi aka ce aka sha Eh, ni ma mai jawabi na ci na sha shi yasa jawabin yake fita fet Allah ta'ala ya saka muku da alheri dama ya abin da ake so kenan mutum idan yana da hali to ya taimaka wajen addinin Allah ya taimaka ma waɗanda bai taɓa tsammanin zai same su ba ko zai haɗu da su ba mutum ya taimaka ma addini musamman ma a yanayin yanzu muna gani waɗanda suke tara dukiyoyi na fitan hankali barkatai sai kaga Allah ta'ala bai taimake su wajen gina masallatai ko gina islamiyoyi ba ko taimakon al'umma ba ko taimakawa wajen wa'azi ba ko bayar da sadaka ba ko ihsani madangi ba sai ga Allah ta'ala ya jarrabe su da kashe kuɗin a hanyar siyasan da ba za su ci ba ko kuma su je neman wani matsayi wanda za su je su lalata kuɗi wanda a ƙarshe ba za su ci nasara ba amma duk wanda Allah ta'ala ya taimake shi yana taimakon addini zai ba da komai karanci wajen taimakawa ma addini to fa wajen Allah wannan abin bai da karanci yana da muhimmanci kuma Allah zai ba da lada ninkin barinke matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah مثل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم Ubangiji ta'ala ya ce matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗanda suke kashe dukiyoyinsu saboda Allah saboda neman yardan Allah ko suke kashewa a hanyoyin Allah wajen taimakon addinin Allah da kuma taimakon bayin Allah to misalin abin da suke bayarwa wato suke kashewa fi sabilillah kama sali habbatin ambata sab'a sanabila kaman misalin kwayar hatsi ce guda daya wanda aka shuka ta sai ta fitar da zanganiya ko kayuka na wannan hatsi guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zanganiya ko kuma kan wannan kara da ta bayyana wato akwai ƙwayoyi guda ɗari saboda haka mutum ya yi lissafi guda ɗaya ya haifar da guda nawa guda bakwai daga bakwai kuma kowane guda ɗaya ya haifar da ɗari yasa daga guda ɗaya sai a samu ɗari bakwai shine fi kulle sumbulatin miyatu habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama saboda haka wani ya bada guda ɗaya Allah ya mayar masa bakwai ya sake mayar masa ɗari sai ya mayar masa ɗari biyu ko kuma ɗari uku ko wani abu makamancin wannan gwargwadon ikhlasinsa gwargwadon ƙarfin imaninsa amma fa wajen taimakon addinin Allah ba wai wajen taimakon shirme da ainihin shiririta ba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim kuma lalle Allah tabaraka wa ta'ala mayalwaci ne sannan kuma masani ne da ma'ana Allah mai yalwatawa ne ga wanda ya ga dama sannan kuma Allah tabaraka ta'ala mai kuntatawa ne ga wanda ya ga dama shi yasa aka ce kowa zai yi gwargwadon matsayinsa ne ko a gidanka ba a ce ka yi ainihin abin da za ka yi ta barazana ko kuma kana takama ko ka wuce gona da iri ba آية لينفق ذو سعة من ينفق سعته ذو سعة من سعته ومن قدر عليه فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله نعم لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها نعم سيدي سيجعل الله بعد عسر يسرا idan a- kana da gida matanka biyu ko mata ɗaya da ‘ya'ya da ‘yanci rani waɗanda suke karkashinka aka ce idan za ka ciyar da su ka ciyar da su gwargwadon yadda Allah ta baraka wa ta'ala ya baka dama leon fek zo sa'atin min sa'atihi wato mai wadata ya ciyar daga wadatarsa to kaga mawadaci shi dama a gidansa ai ba ya kan koko balle a ce za a haɗa koko da kosai ko kuma koko da masa abinda yake karyawa a gidan masu wadata zo sa'atin min sa'atin shi shine wanda za a samu shayi mai kauri da biredin da aka sa masa buluba na ciki sannan kuma a haɗa da farfesun zabi irin na ƙasan gamawa eh don aka karya da waɗannan to da rana kuma za a ce shinkafa da ainihin wake da miya nan ma da nama sannan da daddare kuma a ce tuwon samobita ko tuwon shinkafa da ainihin miyan karkashi da kayan ciki sannan kuma bayan nan sai a haɗa da kunun aya mai sanyi wanda za a dora to ka gani fi zo sa'ati min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah amma wanda Allah ya kuntata masa arzikinsa baya da shi tunda dama Allah shine mai azurtawa kuma Allah ta'ala shine mai talautawa wanda Allah ya ga dama ya azurta shi wanda Allah ya ga dama ya talauta shi ko ana taimakonsa ko ana masa gidauniya ko ana baki tallafi ko ɗan gatan wane ne kai ko dan salalai ba dan gwate ba to idan Allah tabaraka ta'ala bai ga daman wadatar da shi ba to fa babu yadda za a yi ya kasance mawadace saboda haka sai ya ci yadda iyalansa daidai abin da zai iya shine a ce da safe ko ko da kosai ko kuma da masa sannan kuma ga dumame sannan da rana za a samu gwate wanda za a yi amma dai da ɗan wake-wake a ciki sannan da daddare za a samu tuwon gabza da ya miyan lami wanda ma in ba a yi sa'a ba sai a samu hatsin wato ba a surfe ba shi yasa idan an ci wannan abinci sai an sha fulajin za a yi bacci mai kyau domin idan ba a sha fulajin ba ba za a yi bacci mai kyau ba to tunda Allah tabaraka wa ta'ala haka ya ajiye shi to haka zai lallawa ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها Allah baya kallafa marai sai abin da ya bata dama ba a ce mutum ya wuce iyaka ko kuma ya ainihin ƙetare iyaka ba sai ga Allah ba da usrin yusra lalle Allah zai sanya bayan tsanani wato a samu sauki yasa duk tsananin da ake ciki to kamata ya arke addu'a saboda haka a daidai wannan gaba waɗanda Allah ta'ala ya ba su wadata su yi kokari su taimaka da koda mafi karancin abin da za su iya taimakawa wajen ci gaban addinin Allah da haka ne addinin Allah zai samu ci gaba kuma su samu lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a daidai wannan gaba mutanen gamawa muna muku addu'a yadda ka taimaka ka ba da goyon baya Allah tabaraka wa ta'ala ya saka muku da alheri sannan bangare na biyu da muka ce sai yaj'alullahu ba'da usrin yusra tsananin da ake ciki a Najeriya ya kai intaha kusan kowace jiha tana da matsala irin tasa kuma masu gyara sun yi yunkuri daban-daban amma kuma abin ya ci tura ba a samu biyan bukata ba mu abin da ya rage gare mu bayan kokarin gyaran abin da za mu iya gyara ba to mu rike addu'a addu'a nan ita ce ainihin babban makami namu abin da za mu iya yi mu rike addu'a mu gyara halayenmu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i badan falyastajibu li wal yu'minu bi wa Allahum yarshudun saboda haka mu gyara halayenmu saboda mu ma 'yan najeriya waɗansu abubuwan da muke aikatawa ba daidai ba ne a wani yaren mu ma 'yan najeriya ba ƙananan mafiyata ba ne saboda kwarai da gaske ai kamar yadda muke shi yasa kai fama ta kunu yi wallahu alaikum yadda muke kiyasa Allah ke ba mu shugabanni waɗanda suke gasa mu za a ga wani mutum ya zo yana ta kururuwa ana zalunci ana danniya ana babakere abinda yake yi ba daidai ba ne kana ɗaukansa kana baki wani gutsuri ko wani ɓangare to fa zaluncin da zai yi sai ya fi na wanda yake kai ko wanda yake kara goma yana zalunci sau nawa muke ganin za a ɗauko kankula daga lungun da ba a shiga da tsohon mashin da aka ɗauko itace ko keken da aka ɗauko itace saboda lungun baya da faɗi mutumin da yiwo itace a tsohon kekensa ko a tsohon mashin ɗinsa ba zai bin lungun ba amma an ɗauko ɗan lungu an ba shi kansila ya zo sakatariya ya samu kuɗi mai yawa shike nan dama ya riga ya fito daga ina ne akwai wani ƙauye can gaba da malala kafin a tsallake kan iyaka tsaye mai ya an ɗauko shi daga wajen shike nan sai ga ya shigo cikin gari ya yi wani tafkeken gida ya riga ya bar can wancan lungu in ya je ma sai dai ya tsaya a bakin hanya danginsa su fito su gaishe shi wannan ma mai kokari kenan idan ya gama lalacewa to zai zauna a cikin garin gama ko azare ko bauchi ko abuja sai mai dalili zai je wajensa ko kawunsa ne idan ya je wallahi ba ya sa'a ba karnukan da suke gidansa za su rikita kawunsa balle gugunsa kan ma in ta je ta ji kukan karnukan ba za ta sake komawa ba har ta mutu waɗansu miyagun karnuka za a lebo ko a nemo waɗansu ƙauyawa daga Nijar ko Kotano ko Kamarun su ne masu gaji ba san kawunsa ba ba san babbansa ba ba san yan uwansa ba ko ma waye ya je gidan ba za a bar shi ya ainihin shiga gidan ba ya canza abokai ya canza dangi yana ta walwala alhali kuma da shi ne yake kururuwa ana danniya ana zalunci ana babakere wannan na buga misali ne to haka muke yan najeriya yasa duk kururuwan da muke yi wani lokaci sai ta tafiya a banza mu ta addu'o'i Allah tabaraka wa ta'ala ba zai karbi addu'o'in mu ba da ya ki muna gani kowane zamani za a zo da zalunci da danniya iri daban-daban suwaye masu zuwa da zalunci da danniyan nan mutanenmu ne daga cikinmu suka fito sun samu dama ne saboda haka mu gyara halayenmu sannan kuma mu yi addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sassauta mana wannan tsananin da muke ciki qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fa sawfa yakunu lizama aya ta karshe قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما saboda haka mu rike addu'a hannu biyu idan muka rike addu'a hannu biyu Allah tabaraka wa ta'ala zai taimake mu muna faɗin wannan magana ne kamar shela saboda akwai waɗansu bayan Allah waɗanda suke koye ba waɗanda suke bayyane ba wani yana gefe lalle idan an baki haƙoƙin mutane baya zalunci idan an baki amana ba zai ci ba sannan in yayi alkawari ba zai saba ba sannan kuma baya sabon Allah subhanahu wataala shi idan aka masa tayin wani abu ma zai ce a'a ina tsoro kada wannan al'amarin ya zama mun fitina ba mamaki su ne idan sun je suka yi addu'a sai Allah tabaraka wataala ya sassauta mana don haka muna roƙo Allah ta'ala ya sassauta mana a ƙarshe ina da jaddadawa mai martaba muna godiya kwarai da gaske saboda murmurewan ma da muka yi shi ya sa wa'azin ba don ana gwada mun lokaci ba da sai gari ya waye sai haka za mu ci gaba saboda mun murmure a garin gamawa saboda haka Allah ya saka da alheri kuma duk waɗanda suka taimaka su ma Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alheri na faɗa a gaban mai martaba Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta kasan gamawa da manyan mutane masu basira iri daban-daban waɗanda muka haɗu da su a ɓangarori daban-daban waɗansu daga cikinsu malamanmu ne waɗansu daga cikinsu shugabanninmu ne waɗansu daga cikinsu jagororinmu ne wanda sun shuka alheri kuma sun taimaka wa mutane wajen tabbatar da alheri saboda haka koyaushe muna sanya kasan gamawa da kewaye a cikin zukatanmu da kuma addu'o'inmu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin al'amuran ku gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu damana mai albarka kuma waɗanda kai bayani marigaya a musamman ɗaya daga cikin abokan aikinmu malam dauda muhammad wanda aka ambace shi muna fata allah ta'ala ya gafarta mana a wata ya gafarta masa duk da kasancewa wani lokaci bai da lafiya amma duk da haka zai yi kokari ya je wajen wa'azi komi nisan wajen wannan wa'azi kusa abin da ake so mutum idan ya bar duniya ya samu kyakkyawan shaida musamman idan ba da sifi domin idan yana da wani abu aka ba da shaida in ka bincika za ka samu 95% karya ne eh babban mutum ne zai bar duniya ka ga masu kukan karya sun zo har da ma manya suna faɗin karya ana ce ya mutu a lokacin da ake tsananin bukatarsa da tuntunin yana nan ba bukace shi ba sai da ya mutu sannan za a zo a ce ana tsananin bukatarsa ai mutumin kirki ne ai yana tausayin al'umma ai mai kaza kaza ne kuma wallahi har cikin zuciyarsu karya ne sun san ba mutumin kirki ba ne sun san azzalumi ne sun san maƙaitaci ne sun san ha'ini ne amma saboda 'yan jaridu sun taru a gabansu da 'yan social media yasa sai su yi karya sai su ce ai mutumin kirki ne to mala'iku ba za a yi musu yaudara ba ba za a yi musu karya ba Allah tabaraka wa ta'ala ba za a yaudare shi ba Allah ba za a yi masa karya ba ya za muka ce in baka da sisi ka bar duniya mutane suna cewa kai mutumin kirki ne to har wajen Allah kai mutumin kirkin ne saboda babu wanda zai matse su ko ba wani dalilin da zai sa su sai karya abinda suka sani shine za su fara saboda haka hadisin annabi ya tabbata maza Allah ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi antum shuhada'ullahi fil ardi ku dinnan ku ne shaidun Allah a bayan kafa saboda haka duk wanda ya bar duniya mutane suka ce mutumin kirki ne to ana kyauta zaton mutumin kirki ne idan sun ce mutumin banza ne to lallai shi ma mutumin banzan ne saboda in mutumin banzan ne ko a gaba a gaban yan uwansa ya ce Allah ya ji kansa Allah ya bada hakuri to a gefe in ya san wata tsiya ta sa zai ce cha'i in aka ce yaya ya ce wani mana na tuna mai ya faru kai ina tuna yadda zai haɗu da mala'iku don mala'iku za su jijjiga shi wani kai ba ƙaramin matsiyaci ba ne eh kun ga yana faɗin gaskiyan halinsa a gefe to ba a san irin wannan yasa yake son kowa ya gyara halinsa lalle malam dauda muhammad mun masa kyakkyawan zato yadda yake mu'amala da mutane da yadda ya taimaka ma addinin allah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa sannan kuma akwai wani bawan Allah shi ma abokin mai martaba ko sa mai martaba ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa rasuwa a kwanan nan shi ma muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa duk waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من كافك واتقاك يا عزيز يا غفار اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبرسولك برسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ان كانوا محسنين فزد في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تدلنا بعدهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين